الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a daya ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 daidai wanda ya dace ma tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai hukuncin rubuta aya ta alkur'ani mutum ya sha da sunan neman wata biyan bukata rashin lafiya ko abin da ya kama da haka matsayin haka halak ne in har ya kasance tsantsar aya ce ta alkur'ani ba tare da ba ta wata kaifiya ko wani adadi ko wani haɗe-haɗe wanda yake na daban magabata sun tafi akan halaccin haka amma kuma saɓanin abin da ya fi dacewa ne saboda abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na neman albarka da alkur'ani waraka ko abin da ya kama da haka shine karantawa a tufa ba rubutawa ba ba ratayawa ba sai dai in mutum ya rubuta tsantsar ayar ya wanke ya sha wannan ya aikata abu wanda yake na halak amma tare da cewa wannan kafa ita ta kai mutane suke shigar da wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba wanda galibi yau inda za a rubuta ba tsantsar ayar ba ce ba ta alkur'ani za ka ga an mata haɗe-haɗen wasu hatima da wasu sunayen abubuwa waɗanda kwata-kwata ba su dace ba wanda wasu sunayen ma na shaidanu ne ko a zo a ba ta wata kaifiya wata ayar a ce a juye za a rubuta ta ko sai an sarka ta da kaza ko sai an buɗe wani munyaye da wani hakuri da sauransu ko kuma kasancewar sai a ba ta wani adadi wanda ba Allah bai ba ta ko manzon shi wannan buɗe wannan ƙofa ita ce take ba da damar shigo da abubuwa waɗanda ba su dace ba amma inda a ce tsantsar ayaci ba tare da ba ta wani adadi ko wata kaifiya ko wani haɗe-haɗe da sunan neman albarka da wannan aya da aka rubuta a wanke a sha to wannan za ka iya ajiye shi a matsayin halacci sai dai sabanin abin da ya fi dacewa ne abin da ya dace shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu shine karanta ayar a tofa wannan shine iya abin da yake ya tabbata wato a sunna na'am kamar yaya to kamar limami ne ratibi wato ya ɗan latti wani sai karambani ya shige ba tare da an ba shi shi limami ratibi idan ya zo yana iya cire shi za mu iske a darasin mu yau insha Allah lallai inda za ka samu tambaya ta farko inda za ka samu wanda suke rubuta rubutu na sha galibi in ka samu mutum goma to akalla ne ka samu wanda biyu ko uku a cikin goma wanda kawai tsantsar aya ce ta alƙur'ani wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan rashin halaccin rubuta aya mata alkur'ani a rataya saboda suka ce buɗe wannan ƙofar ya ba da damar wasu suka rataya abinda kwata-kwata ba alkur'ani ba ne don haka kenan saddar zari'a ita wannan kafa ake toshe ta na'am kamar kaka a makaranta to masallaci dai da makaranta ba wurare ba ne ba waɗanda suke na shagala da wasu al'amura waɗanda suke na duniya duk wanda ya zo masallaci ko ya zo makaranta to gaba ɗaya ya koma ne zuwa ga ubangijinsa ya san a irin mahallin da yake don haka irin waɗannan abubuwa kwata-kwata ba sa dacewa ita makaranta wuri ne wanda yake na nutsuwa na ka zauna ka fahimci menene ake faɗa ba wuri bane ba na danne-dannen waya da shiga wasu abubuwa waɗanda suke na daba in a lokaci ne irin na jiya na mazan jiya malamai musamman malaman hadisi wanda su idan aka zo majalisi na hadisi ko alkalami ka hudo kana hekawa to ka zo da mummunan ladabi daga ran nan za a taka maka burki me yasa kafin ka zo makaranta baka heke alkalamin ba sai anan makaranta za ka heke shi don haka kasancewar wuri ne wanda yake na nutsuwa wanda ka koma mazan iya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka kasance a goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani sahabi yake ba da labari ya ce ka anna yura ala ru'usi ka ce tsuntsaye ne a kansu saboda tsabar nutsuwa ka san mutumin da tsuntsu ya zo ya hau kan shi to za ka ga ya yi konsantire ya samu nutsuwa don kar ya motsa wannan tsuntsu ya tashi to haka suke samun nutsuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tattara tunaninsu da fahimtar su su ji menene zai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su kiyaye don haka irin waɗannan abubuwa kwata-kwata ma ba kaya ba ne ba na mawar ka ɗauka ko tsari na turawa a irin makarantunsu ma na boko ba ka shiga da waya waya da tun daga gida za ka barta ko kuma in har ma za ka shiga irin wannan wuri to dole ka kulle ta domin wuri ne ka zo wanda yake na neman fa'ida ba wuri ba ne wanda yake na danna danna wuri wanda yake na shagala don haka hudu waya a masallaci mutum ya yi ta danna danna ya shiga nan ya fita nan ko a makaranta wannan duka bai dace ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo ƙarshen kitabu shahadat wanda babi na ƙarshe a cikin littafin shine baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shar'ancin yin kuri'a a cikin dukkan wasu al'amurra waɗanda suke masu matsala abin da baya iya rabuwa abin da ke akwai mushkila a cikin shi wannan akan iya yin kuri'a shi ne malam ya zo mana da ayoyin da suke tabbatar mana da shar'ancin yin ƙuri'a kamar yadda ya zo a cikin shari'ar waɗanda suka gabace mu wanda kwa ka'ida kamar yamma yadda malamai suke faɗa shar'u man qablana shar'un lana idza lam ya'ti fi shar'ina ma yukhalifu shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan mu matukar shari'ar mu bata zo da abin da ya saba mata wanda gaya su annabi zakariya alaihi salam suka yi ƙuri'a da shi da mutanensa game da wanda ya cancanta ya rini maryam alaihi salam ubangiji ta'ala ya kaddara wato alƙalamin zakariya shine ya dago lokacin da aka nutsa su a cikin ruwa domin yin ƙuri'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimu to haka wato annabi yunus alaihi salam shi ma sun yi kuri'a da mutanensa kuri'a ta faɗo kansa ya zamantu yana daga cikin waɗanda aka rinjaya kenan shine mai laifi domin an buga an buga kuri'a sai ta fito a kansa to kaga waɗannan duka yana nuna mana ƙuri'a abu ce wadda Allah ya shar'anta ga waɗanda suka gabace mu kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisai waɗanda suka zo wanda malam ya zo da su a ƙarƙashin baban kusan hadisi biyar wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana tabbatar mana da halaccin yin ƙuri'a wanda hadisi na ƙarshe shine hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce wa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lauya alamun nasu ma fi nida'i was saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبه لأتوهما ولو حبوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mutane sun san irin girman lada da ake samu wato game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a manzo Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a tsakankanin su an gane ko shine muka yi misali muka ce masallaci ne sabo aka gina za a buɗe wannan masallaci ana buƙatar ayyana lada ne sai jama'a suka gabato kowa yana son ya kasance shine lada ne kai ka ce kana so ni na ce ina so shi ya ce yana so kuma a cikinmu ba wanda zai iya dangana ya bar ma dan uwansa saboda abu ne na alkhairi abu na alkhairi ko riga ya riga juna ake wayan da Allah ya faɗa wa fi zalika falyatanafasu mutanafisu to a lokacin nan yaya za a yi jayayya za a yi to shine sai manzon Allah ya nuna mana hanya shine yin ƙuri'a don haka kenan sai a rubuta kiran sallah a jikin takarda guda biyu sai a bar su ruhi kenan idan mutum uku ne sai a dukunkune takardun sai a saka cikin wata hula misali kenan sai a ce kowa ya je ya ɗauko duk wanda ya ɗauko takarda wuhi kenan bai ci ba wanda ya ɗauko takarda wadda aka rubuta al'azan a jikinta kenan wannan shi ya ci shi Allah ya kaddara ya maza dacen wato samun wannan matsayi shine ya ce inda a ce mutane sun san irin ladan da ake samu game da yin kiran sallah domin ya tabbata a cikin hadisin abu sa'id karmu manta ya gabata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai abu sa'id kai dai mutum ne wanda yake mai son zama a daji mai kiwon dabbobi maza Allah ya ce in ka kasance a cikin dabobinka lokacin sallah ya yi maza Allah ya ce masa kai kiran sallah kuma ka kuga muryarka maza Allah ya ce domin babu abin da zai ji muryarka mutum ko dan wannan dan adam ko aljan ko dabba ko wani kwari ko hoge kamar dutse da itace da komai sun ba da shaida a kanka a ranar kiyama don haka ladani in yayi kiran sallah iya inda sautin shi ya kai duk abin da ya ji da mai rai da mara rai sai ya ba da shaida a kan shi a ranar kiyama shi ne kuma sai yake cewa inda a ce mutane sun san irin abin da ake samu na lada game da daukan garjin rana domin zuwa sallah lastabaku ilaihi manzo Allah yace da sun yi rigaye rigaye zuwa gare shi at-tahjir shine wato daukan garji na rana ma'ana lokacin tsananin zafi wanda yake na rana kaga wannan kenan zuwa abin da ya shafi sallah ta azhar da sallah ta juma'a domin su ne suke kasancewa a irin wannan yanayi sai yace walau ya alamuna ma fil atama wasubihi inda a ce jama'a sun san irin ladan da ake samu game da sallar isha da sallar asuba la atohuma walau hawwa za Allah ya ce da sun je koda da rarrafe ne don haka wannan misali da muka yi wannan ita ce ƙuri'a wadda shari'a ta yadda da ita amma duk wata ƙuri'a wadda za ta zo wannan wani nau'i ne wanda yake na diba wanda za a ba mutum a ce ya ɗora hannunsa ya ɗora hannunsa sannan a karanto wani labarai a faɗa masa cewa abin nan ya yiwu ko ba zai yiwu ba akwai alkhairi a cikinsa ko babu alkhairi wannan nau'i ne wanda yake na diba diba ku haramci domin kutsawa ne a cikin ilimin da yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala shine sanin gaibi sanin cewa al'amari zai yiwu ko ba zai yiwu ba ko cewa akwai alkhairi a cikinsa ko ba alkhairi wannan ya ke banta da ubangiji subhanahu wata'ala za mu tashi darasi na yau قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وقوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أنت أم الناس فقال نعم إن شئت فأقام الصلاة فأقام الصلاة وت... فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس في التسبيح حتى أكثروا وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتسبيح إنما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا مؤتمر وابن سليمان أنه قال سمعت أبي هو سليمان التيمي أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آباني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فضرب لعبد الله رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan bismillahir rahmanir rahim wanda bayani ya gabata malam idan ya gama wani littafi kafin ya shiga wani wato yakan buɗa shi da basmala saboda wasu al'amurra guda uku zuwa hudu farko dai shine koyi da littafin Allah alƙur'ani domin in wata sura ta zo ƙarshe to ba a shiga sabuwa sai an buɗa ta da basmala illa sura ɗaya ɗaya ita ce suratul tauba don haka malam idan ya gama wani littafi kafin ya shiga na gabansa to yakan zo da bismillah domin koyi da alƙur'ani al'amari na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata takarda da yake rubutawa ya aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta su kubuta da duk wani kangi game da duk wani kangi na duniya da lahira manzon Allah yakan bude wannan takarda da basmala sana al'amari na uku shine neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala domin cimma manufa ma'ana littafin da ya sa gaba Allah ya masa dace zuwa ƙarshensa sana al'amari na hudu shine koyi da magabatan kwarai haka suke sukan buɗa duk wani littafi da bismillah kafin su shiga wani shine yace bismillahir rahmanir rahim sai yace kitabus sunnah wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukunce na sasanta jama'a in aka ce sulhu shine sasanta wato jama'a wanda kasancewar shi sulhu kusan kashi shida ne ya kasu zuwa kashi shida kamar yadda malamai suka yi bayani akwai sulhu tsakanin musulmi da kafiri kamar yadda ake sulhu tsakankanin muminai da kafirai kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul anfal wa in janahu lis-salmi fashina halaha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim sannan na biyu akwai sulhu wanda ke kasancewa tsakanin ma'aurata a duk lokacin da aka ɗan samu rashin zuttuwa da takon saƙa tsakanin ma'aurata to akan iya zama a sulhunta tsakaninsu kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw igradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khayr al-aya kamar yadda kuma can yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira aliman khabira ne ko to wannan shine kashi na biyu kenan sulhu tsakanin ma'aurata na uku shine sulhu tsakanin jama'a jama'a biyu azzalima da wadda take adila kamar misali aka samu rashin zuttuwa da juna ana fada tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a kai ko da mutum biyu ne suke fada da juna to wannan sulhun ta tsakanin su wannan shi ma kashi ne daga cikin wato aka samu sulh idan in an samu jama'u biyu suna fada da juna to wannan a zo a sulhun ta tsakanin su wannan shine kashi na uku na hudu shine sulhu tsakanin mutum biyu waɗanda suke masu gaba da juna wanda kowa ya juya ma ɗan uwansa baya suna fushi da juna misali kamar mutumin da ya samu rashin zutuwa da wani suka yi fushi da juna kowa ya juya ma ɗan uwansa baya to wannan su ma a zo a sasanta tsakankanin su wannan kashi ne daga cikin karkasuwar kenan shi wannan sulhu na biyar shine sulhu game da abin da ya shafi wata jinaya kamar rauni da aka ma wani ko abin da ya shafi misali wata kamar abin da ya shafi kamar irin yaƙe-yaƙe da yake kasancewa tsakanin jama'a ya zamanto an kashe wasu a zo a yi sulhu na a bada diya da abin da ya kama da haka sannan na shida wato shine sulhu da ake yi game da abin da ya shafi rashin zutuwa da jayayya game da wani abu wanda jama'a suke da mallakar shi wani ya ce nashi ne wannan shi ma ya ce nashi ne alhali kuma babu wani shaidu ko kuma abin da jama'a suke tarayya a kan shi su samu rashin zutuwa a kan shi sai a zo a yi sulhu yadda za a sasanta tsakankaninsu domin a kashe wannan rikici to shine anan kenan malam yayi littafi da musamman wanda insha Allah za mu ga da dama daga cikin irin waɗannan sulhu shine ya ce kitabu sulh wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen sasanta jama'a sai ya ce babu ma ja a fil islahi bainan nas wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sasanta tsakankanin jama'a waɗanda ba sa shiri da juna kenan waɗanda suka samu rashin sutuwa sai ce wa ƙaulihi azza wa jalla da bayani game da faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratun nisa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ubangiji ta'ala yace la khaira kwata kwata babu alkhairi fi najwahum fi katirin min najwahum cikin da yawa game da ganawar mutane ma'ana mafi yawa ganawar da jama'a suke na a ba a tattauna to babu alkhairi a cikin shi la'anan nafiya ce an gane ko la khaira fi katirin min najwahum babu wani alkhairi a cikin dewa daga cikin ganawar jama'a na a haɗu a tattauna a yi kaza a yi kaza mafi yawa babu alkhairi a ciki sai ce illa mana amara bi sadaqati sai dai ganawar wanda ya yi umarni game da yin sadaka kenan in ka ɗauki illa a nan istisna ne wanda yake muttasif kenan illa na juwa man amara bi sadaqati au ma'arufin au islahin bainan nas ko kuma ya zamanto istisna ne wanda yake munqati la khaira fi kasirin min najwa babu wani alkhairi a cikin da yawa wato game da ganawar jama'a kenan illa man amara bi sadaqatin kenan lakin man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kenan fi najwahum alkhair wannan akwai alkhairi game da ganawarsu shi ne ce illa man amara ya ce sai dai ganawar wanda ya yi umarni bi sadakacin wato game da yin sadaka au ma'arufi ko wani aiki na alkhairi au islahin bainan nas ko kuma sasanta tsakankanin jama'a irin wannan ganawa ita ce ganawar da ke akwai alkhairi tsantsa a cikinta amma duk wani taro da za a yi a zo a tattauna a tashi to wannan galibi babu alkhairi a cikinsa sai irin waɗannan taro wanda ke akwai almaru wanda ke aka ke akwai umarni game da yin sadaka ko kuma wani abu wanda yake na alkhairi in aka ce ma'ruf shine ma urifa husnuhu shar'an wa aqlan duk abin da aka sani kyawun shi a shar'ance wannan shine ake kiran shi almaru kenan ma urifa husnuhu shar'an haka almunkar ma wannan shine ma urifa qubuhu shar'an duk abinda aka sani munin shi a shar'ance shine ake kira munkar dan haka hanyar gane ma'aruf da gane munkar wannan sai an koma shari'a kenan duk ganawar da za a tabbatar da cewa akwai wani alkhairi wanda yake na addini ko na rayuwa a ciki to wannan kenan za ta iya shiga karkashin wannan amma duk wata ganawa babu alkhairi a cikinta kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a nan ya ce sai dai ganawar wanda ya yi umarni da yin sadaka ko wani aiki na alkhairi ko kuma sasanta tsakanin jama'a sai ya ce wa man ya fa'al zalika duk wanda ya aikata wannan abin da aka ambata kenan umarni game da yin sadaka ko wani aiki na alkhairi ko kuma sasanta tsakanin jama'a ibtira amardacin lahi don neman yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba don neman wani matsayi ko wani tarkace wanda yake na rayuwar duniya. Ubangiji ta'ala ya ce fasofa nutihi ashiran azima da sannu za mu ba shi lada wanda yake mai girma a kiyama ita ce aljanna. Kaga a nan abin da muke so mu gane shi sasanta tsakanin jama'a ibada ce. in za ka sulhunta tsakanin jama'a ka yi don Allah kar ka yi don ayabe ka ko kuma don neman wani tarkace wanda yake na rayuwar duniya duk abin da za ka yi inda na sulhu ne ko umarni game da sadaka ko wani aiki na alkhairi to ya zama mutum ya yi don Allah shine alan ubangiji ta'ala ya ce wa man ya fa'al zalika ibtigha'a mardatin lahi duk wanda ya aikata wannan abin da aka ambata don neman yarda ta Ubangijinsa Allah ya ce fasaufa nutihi ajran azima mun yi alkawalin bashi lada mai girma a lahira ita ce aljanna sai ya ce wa kurujin imami ilal mawaɗi wato da bayani game da fitar shugaba da kansa zuwa wasu wurare da yusli habainan nasi bi ashabi ya fita da jama'ar shi domin ya je ya sasanta tsakanin jama'a idan shugaba ya ji labarin cewa wasu daga cikin jama'arsa sun samu rashin zuttuwa to da kan shi ake bukatar ya tashi ya je domin ya sasanta waɗannan jama'a an gane ko da kan shi saboda me yasa maganar shi tana da kima tana da daraja a wajen talakawa kenan maimakon ya tura wani ɗan aiki a da kan shi ake bukatar ya tashi ya je ya sasanta tsakanin waɗannan jama'a shi ne ana malam ya ce wa kurujin imami da fitar shugaba bi ashabihi da jama'arsa ilal mawadi zuwa wasu wurare da yusliha bainan nas domin ya sasanta jama'a to shine ana malam ya zo mana da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa anna nasan min bani amr ibn auf ya ce lalle wasu mutane daga cikin ƙabila ta banu amur ibn awu su ne kenan ƙabila ta aus wasu jama'a nasu waɗanda suke zaune a can kuba an gane ko wanda ita kuba ba ta wuce kilo bakwai tsakaninta da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin nan akwai wasu jama'a daga cikin kabila ta awu su ne 'ya'yan amurguna awu a can suke zaune kana bainahum shay'un wato su waɗannan wato banu amurguna awu wato wani abu na rashin zutuwa ya kasance tsakankaninsu sun ɗan samu hayaniya da tashin hankali tsakaninsu har ya kai junansu yana dukan juna wato da iccen dabino kamar yadda hadisin ya gabata suka ringa bugun juna aka samu hayaniya tsakaninsu فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم wanda wannan labari ku da hantsi ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma labarin ya iso masa kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da jinkiri ba manzon Allah ya ja wasu daga cikin jama'arsa manzon Allah ya tafi domin ya sasanta tsakaninsu shine anan yace fa kharaja ilaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi unasi min ashabihi yuslihu bainahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a cikin wasu jama'a na sahabbansa domin ya je ya sasanta tsakaninsu kaga wannan gaba ita ce mahallu shahid da yace wa khurujil imami ila al mawadi'i li yusliha bainan nasi bi ashabi da bayani game da cewa shugaba shi ya dace ya fita da jama'arsa domin ya je ya sasanta tsakanin jama'ar da suka samu rashin zutuwa a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai zafi wasu daga cikin sahabbansa irin su abubakar da sauransu ya tura a da kan shi manzan Allah ya tashi ya tafi da wasu jama'a ya ja su ‘yan rakiya ne suka raka shi fa hadarati salatu wa lam ya'ti nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawo ba wanda kamar yadda hadisin ya gabata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je ya sasanta tsakankaninsu aka fahimci juna aka gafarta ma juna manzon Allah ya yi nihin dawowa suka ce ba za ka koma yanzu ba sai ka dakata mun shirya muka garar baki aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanke yanke aka shirya abinci to wannan shine abin da ya jinkirtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da dawowa bai dawo ba nan Madina har sai da lokacin sallah azhar yayi shine yace fa hadaratis salat wato lokacin azhar yayi walam ya'ti nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawo ba fa adzana bilalun bis salati bilal Allah ya kara masa yadda yi kiran sallah walam ya'ti nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai iso ba da lokacin sallah yayi kiran sallah faja'a ila abi bakr bilal Allah ya kara masa yadda sai ya zo wajen abubakar Allah ya yadda da shi faqala sai ya ce masa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama hubis ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato an jinkirtar da shi an tsare shi har yanzu bai dawo ba wa kada hadaracin salatu alhali kuma lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nas yace ya ababakar ko zaka iya wucewa gaba kama jama'a limanci faƙada abubakar Allah ya dada shi sai ya ce na'am in shi'in ya ce in har ka so ka bani izini zan iya wucewa in musulmanci masu sallah a nan za mu iya fa'idanta wani ladabi daga cikin yin ladabi ga manya an gane ko idan za ka sanya wani babba wanda yake sama da kai abu ba za ka faɗa ba akan hanya wadda take a yanke ka ce masa ikaza kaga anan bilal ba caya ma ba abubakar wuce kama jama'a limanci wuce ka yi sallah caya masa fa hallaka anta umman nas kamar misali babba ne ya zo ga inda ya dace a ce ya zauna kan wata kujera sai ya zauna a nan kasa ba za ka ce masa ba tashi hau kujera sai dai ka ce masa ko ka hau kujera ka dan bujiro masa dai a cikin kalma wadda take ta girmamawa kamar yadda a nan cayi masa fa hallaka anta umman nas ya ce ya ababakar shin ko za ka iya wucewa gaba kama mutane limanci abubakar allah ya da shi sai ya ce na'am in shi ita ya ce kwarai in har ka ba ni izini kaga a nan kenan abinda za mu fahimta shi masallaci yana da tsari kuma yana da wakilai kamar yanzu misali kaga ladani shine dai aka sani da wakilcin masallaci misali in har lokacin sallaye in har shi limami bai riga ba ya ayyana cewa in bana nan wani shine na'ibi na ya wuce gaba ya ma mutane sallah kowa na kowa ne in dai limami ya ayyana in dai ɗaya na daga cikin su to wannan shi zai wuce ya sallah to in babu wanda limami ya ayyana a matsayin na'ibi to wanda yake ladanin masallacin kenan shine wakili sai ya tsaya ya hanga ya leka ya ga wanda ya dace ya ma jama'a limanci in ya so sai ya masa ta yi kamar yadda a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai ayyana na'ibi ba daga cikin jama'arsa to amma a nan sai bilal ya ce ma abubakar ya ce shin ko za ka iya wucewa kama jama'a sallah shi kuma ya ce masa na'am in shi ita ya ce kwarai ya ce in har ka so ka bani izini ya ce zan iya wucewa yi fa aqama salata a lokacin nan bilal Allah ya kara masa yadda ya tada ikamar sallah fa taqaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar Allah ya yarda da shi ya wuce gaba jama'a suka yi sahu a bayansa aka fara sallah kuma ja annabi sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi hatta kama fi safil awwal ana cikin sallah kai tsaye sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun dawo manzon Allah sai ya ringa keta sahu yana tafiya tsakanin sahu yana ketawa sai da manzon Allah ya zo sahu wanda yake na farko manzon Allah ya tsaya fa aka zanna su fi tasfihi hatta aksaru wato jama'a sai suka haɗu game da yin taɓi suka yawaita a wata riwaya yakan zo fit tasfiki kenan a tasfik ko kuma a tasfih an gane ko a tasfih kenan mina safha ne safhatul yad shine tafin hannu kenan kenan hada tafin hannu a ringa bugawa shine a tasfih idan ku kace a tasfik an ciro shi ne kenan daga as-safaqa as-safaqa shine ma'ana sauti da yake fitowa idan an buga tafi ta wannan tafin hannu guda biyu idan an buga su kenan wani sauti yakan hutu shine ake kira da at-tasfih shine yace ba akhadha an-nasu fi tasfihi jama'a sai suka hadu game da yin tabi hatta aksaru har suka yawaita wa kana abubakar radiyallahu anhu la yakadu yaltafitu fi salah abubakar allah ya kara masa yadda shi ko ya kasance in yana sallah to baya waiwaye kalla ne abubakar yana sallah kaga yayi waiwaye saboda shi waiwaye manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa wata wani sani ne shaidani da yake yi daga cikin sallar bawa ya sa ka waiwaya domin ya sani maka ya sace maka wani abu wanda yake na ladan sallah don haka shi waiwaye a cikin sallah baya dacewa sai inda larura in ya kama dole ka ji wani abu wanda ban makawa sai an dan waiwaya to mutum sai dan waiwaya shi ne ce wa kana abubakar radiyallahu anhu la yakadu yaltafitu fi salah abubakar Allah ya kara masa yadda ya kasance baya waiwaye a cikin sallah falatafata abubakar da ya ji tafi ya yawa a bayansa kawai sai ya waiwayo fa idza huwa bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ra'a sai ga maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a bayansa a tsaye a sahu wanda yake na farko fa ashara ilaihi bi yadihi fa amarahu an yusalliya kama huwa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ma Abubakar nunin nunin da ya kunshi umarnin cewa ya ci gaba da sallah kamar yadda yake ma'ana ya ci gaba da sallah manzon Allah ya masa nuni cewa ya tabbata abunsa kenan ya ci gaba da sallah wanda wannan gaba tana nuna mana halacci yin nuni a cikin sallah in har ya kama in wani al'amari ya kama to ba laifi kana iya nuni kana cikin sallah wani ya shigo sai ya ce wani ina abu kaza sai kai masa nuni kana iya nuna masa a lokacin nan farafa a abubakar radiyallahu anhu ya dahu fahimidallaha abubakar sai ya daga hannuwansa ya yi godiya ga Allah akan wannan matsayi na daraja da ya samu mazan Allah ya ce masa ya ci gaba da sallah ya yi godiya ga Allah sun maraja alƙahaƙara wa ra'ahu sannan sai ya dawo da baya da baya hatta da khalafin safi sai da ya shiga cikin sahu da baya da baya ya shiga cikin sahu wannan in har wannan yana nuna mana in har ya kama na mutum ya matsa ko ya yo baya ko ya yi dama ko ya yi hagu to kada ya juya da jikinsa ya ba alkiwla baya kaga abubakar anan ba juyowa bai yi wani a baya da baya sai da ya shiga cikin sahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan haka ne shine yace sun maraji alƙahakara idan aka ce alƙahakara shine yi da baya da baya ya dawo da baya da baya wa ra'ahu bayansa hatta dakhala fi sabbi har sai da ya shiga cikin sahu fa taqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fa salla bin nas wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya wuce gaba ya ci gaba da sallah da mutane falamma faraga a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah akbala ala nas wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanto jama'a wa qala sai yace da su ya ayyuhan nas yace ya ku jama'a idza nabakum shay'un fi salatikum akhadhtum bit tasfih haka kawai idan wani abu ya same ku kuna cikin sallah sai ku haɗu ku yi ta yin tabi innama tasfihu lin nisa manzo Allah yace ku san da cewa shi fa yin tabi wato kayan mata ne al'amari ne na mata an gane ku shine yace idza nabakum shay'un fi salatikum akhadtum bit tasfih yanzu idan wani al'amari ya same ku a cikin sallah kawai sai ku haɗu ku yi ta yin tabi innama tasfihu lin nisa ku san da cewa shi tabi wato na mata ne man na bahu shegun fi salati ko ko maza duk abin da ya samu wani daga cikin ku a cikin sallar shi wani al'amari ya maye masa maza Allah ya ce fal ya kul subhanallah ya ce subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahad domin babu daidai da mutum daya wanda zai ji wani ya ce subhanallah illan tafata face sai ya waiwaya ya gani ya faru saboda daman ita kalma ta subhanallah ana faɗarta a lokacin da wani al'amari ya faru al'amari wanda yake na mamaki idan ka ji wani ya ce subhanallah dole wanda ya fahimci menene kalma ta subhanallah sai ya waiwaya ya ga menene ya faru to don haka a riwayar da ta gabata maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama tasbihu linnisa wa tasbihu lirrijal aw kama qala yace ku san da cewa shi yin tafi na mata ne su ne aka shar'anta ma yin tafi idan wani abu ya mai musu suna sallah in mace ce ce kenan za ta buga yatsotsinta a cikin tafin hannunta wani sauti ya fito kenan duk wanda ya ji wannan sauti to ya san menene misali kana cikin sallah idan mace ce ce sai aka yi sallama to iya abinda za ta yi sai ta yi wannan tafi kenan ta yi wannan tafi wanda ya yi sallama kenan zai iya fahimtar ga yanayin da take ciki inda har ya fahimci hukunce hukuncen addini ko kuma tana cikin sallah wani al'amari ya faru yaro zai zub da wani abu zai yi banna ko wani abu da ake buƙatar a yi maza a ɗauki to a nan sai ta yi wannan tafi kenan sai a fahimci cewa ga abin da ake nihi in an waiwayo kenan kana sai ta iya nuni ta ce kaza ne sai ta yi nuni da abu in namiji ne kenan kana cikin sallah misali aka yi sallama sai ka ce subhanallah kenan shi wanda da ya sallamar zai iya sanin ga yanayin da kake ciki ko abin da ya kama da haka kenan shine anan yace man na bahu shay'un duk wanda wani abu ya mai masa ma'ana ya same shi fi salatihi halin yana cikin sallah fa ya kul manzon Allah yace ya fada ya ce subhanallah sai yace fa innahu la yasma'uhu ahad domin daidai da mutum ɗaya ba zai ji shi ba ya faɗi wannan kalima illa da ta faɗa face sai ya waiwaya ya ga menene ya faru sai ya ce ya ababakar maza Allah ya ce ya kai ababakar kenan nan an gama da su jama'a sannan an waiwayo ga abubakar sai manzo Allah ya ce masa ma mana aka hina ashartu ilaika lam tusalli bin nas kai ababakar ni ya hana ka lokacin da na maka nunin cewa ka ci gaba da yi ma jama'a sallah kake ci gaba me yasa me ya hana ka faƙali sai abubakar ya faɗa yana riba da iya hamzarinsa ya ce ma kana yan bagi limni abi kuhafata an yi salli ya bayyana yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ya ce ya rasulallah wani dan abu kuhafa ya wuce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah ina ni ina shiga gaban ka to wannan ladabi ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna mana yanda mazan jiya suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayin shi abubakar yana ganin cewa ai matsayin shi bai kai ba a ce ya shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bashi izinin cewa ya ci gaba da sallah amma ya ga cewa matsayin shi bai kai ba sai ya shayo da baya to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa in wani al'amari ya faru a cikin jama'a na rashin zutuwa to a nan shugaba da kansa ya dace ya tashi ya ja wasu daga cikin jama'ar sai ya je domin ya sasanta jama'a saboda me yasa fadar shi tana da kima tana da daraja tana da martaba a gunsu sama da fadar wani ba shi ba a ce shugaba da kanshi ya taso ya sulhunta tsakanin jama'a sun fi karbuwa sun yi karbar wannan sulhu da zai musu sama da a ce wani wakili ne ya turo daga cikin wakilan shi kuma wannan hadisi shine wanda tuntuni ya riga ya gabata tun a cikin kitabul imama littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen limanci wanda al'imamul bukhari ya yi babi na musamman idan wani ya shiga gaba yana limanci idan limami ratibi ya zo to zai iya zare shi ya janyo shi baya shi ya shiga mahallin shi ya karbi wannan sallar shi ya karbi mahallin shi kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abu yana da yancin da zai janyo Abubakar amma a nan sai ya mishi umarni cewa ya ci gaba kaga izini ne ya bashi to tunda shi ne ya bashi izini yana da yancin da zai janyo shi da haka limami ratibi in wani ya yi karambani ya wuce gaba ba tare da miyan shi ba gana idan ya zo yana iya janyo shi ya zare shi in ya so shi ya ci gaba in a raka'a ta ƙarshe ne ma in ku sallar ku ta cika sai ku zauna ku jiran shi in ya ci ko abin da ya rage in ya salamce sannan ku salamci kenan kamar yadda a nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi gaba da shi abubakar ya jayo da baya da haka dai a takaice kenan wannan yana nuna mana wato mahimmancin sulhunta jama'a in aka ji jama'a wani al'amari na rashin zuntuwa ya faru wata wuta ta kunnu to kar a yi jinkiri ba saboda ba a san ba abin da zai biyo baya domin a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da ya ji labarin manzan Allah ya ja jama'ar shi suka tafi kaga kuma da aka je da yake da kanshi ya je kai tsaye suka karbi sulhun da ya musu aka koma aka mai da jakadu komai aka manta da shi kuma har aka zaunar da shi aka shirya abinci bayan an ci abinci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar shi suka tashi suka dawo sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa an faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa lau ataita abdullahi ibn ubay aka ce masa ya rasulullah ai da ka je ka gaida abdullahi ibn ubay ibn salul ai da yayi kyau jawabu lau anan mahzufun ne ai lakana ahsan ko kuma ka ce lakana auda wanda kamar yadda yake cikin hadisin usama ibn zaid an gane ko wanda kissar suna kama da juna da wannan hadisi na Anas da shi hadisin wato Usama ibn Zaid wanda wani lokaci Sa'ad ibn Ubada shugaban kabila ta Khazraj ba shi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita akan jakinsa da wasu jama'a na sahabbai suka raka shi domin ya je ya gaida shi shi ne ana cikin tafiyar sai aka hango wato ubayi bin salul a can da jama'ar shi a gefe wanda shi ubayi bin salul yana daga cikin manya a birnin madina manya waɗanda suke masu faɗa a shi yana da mabiya kwarai wanda kuma yana daga cikin ƙabila ta khazraj wanda har ma a cikin wato tarihi an ce ana son a yi masa wani shugabanci ne a birnin madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso kasancewar yadda shi dan adam wani Allah yake jarraba shi da son shugabanci wanda son shugabanci ko yana ɗaya daga cikin abin da yake iya makaftar da mutum game da gaskiya yana kallon ta yake to irin wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin Madina shi kuma duk wani girma na Allah ne da manzansa wani abu sai ya kai shi zuwa ga wato hasada wadda ta kai matuka game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shi ya shi da mabiyansa suka bayyana musulunci domin su kare jininsu su kare dukiyarsu amma ba don sun yarda da shi a matsayin manzo ba to sai ya zamanto yana daga cikin waɗanda suke masu musguna ma muminai wato a birnin madina to amma da yake mazan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗabi'antar da shi akan ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai da iya zama da jama'a mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa lallaba su to shine ana cikin wannan tafiya wasu da suka hango shi sai suka ce ya rasulullahi ai ga ibnu ubay can ai da kaje an gaisa da shi ai da yayi kyau to me za a yi shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ya biya shine yace fan talaka ilayhi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tafi zuwa gunshi Ubay ibn Salul wa rakiba himaran da za a tafi manzon Allah dama akan jakinsa ne ya tafi wanda wannan yana nuna mana irin kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi fa a matsayin shugaba ne na duniya da lahira a matsayin shi na shugaba manzon Allah yake hawan shaki wanda wannan shine dalilin da malamai suke cewa babba dan ya hau jaki wannan ba wani abin zubar da mutunci bane ba wani abin kunya bane kamar anan dan babban mutum ya hau keke yana tukawa ba wani abin kunya bane ba wani abin kaskanci bane ba an gane ko wanda an ci matsayin shi ya kai ya hau koma wace irin mota don ya hau keke wannan ba abin kunya bane kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan jaki ne ya wanda kuma har ma wani lokaci manzon Allah yakan hau jakin kuma ya goyi wani a bayan shi kamar yadda ya goye mu'az shi ne ya ce fanfalakal muslimu na yamshu na ma'ahu wato jama'a ta musulmi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka tafi tare da shi suna raka shi wahiya ardun sabiha wato ita ko kasar wato kasa ce wadda take wato mai laka ma'ana irin ƙasa wadda take ta kanwa in aka ce sarika wadda take ta da kura kenan wadda daga an ta an taka wato ƙasa irin ta kanwa za ta ringa tashi za tana tashi falamma ataku nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya iso gun ubayy ibn salul qala sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilaika anni yace kai nisa da ni ka nisance ni wanda ita wannan kalima ce wadda take ta cin mutunci ka ce ma mutum ilaika anni ma'ana ibta'id anni ka kiyaye ni ma'ana kai nisa da ni haka ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilaika anni ma'ana kai nesa da ni wallahi laqad abani natanu himari ya ce wa manzan Allah wai warin jakinka ya cutar da ni natanu himarika ya ce warin jakinka laqad abani ya ce wallahi tabbas ya cutar da ni faƙalar rajulun min al'ansari minhum wato wani mutum daga cikin mutanen madina minhum daga cikinsu su jama'ar sai ya ce wallahi da himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama aɗiyabu rihan minka ya ce wallahi ya ce jakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka ƙamshi ya fi ka ƙamshi kaga wato ya maida masa martani daidai da abin da ya faɗa shi cayi wato cayi masa wallahi laqad azani na tunu himarika warin jakinka ya cutar da ni shi kuma sai ce masa lahimaru wallahi lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama adiyahu rihan minka yace wallahi jakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi ka kamshi kaga jaki ai ba wani kamshi ba yake to wannan warin na jakin ya fi ka kamshi ni za a yi fagari ba li abdullahi rajulun min qaumihi wato wani mutum daga cikin jama'ar shi abdullahi ibnu ubayy ibnu salul sai ya fusata an faɗa ma shugaban bakar magana fashata ma shi da wannan sahabin da ya mai da martani sai suka ringa zagin juna wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan fa ghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu kowanne daga cikin su wato jama'ar shi sai suka fusata saboda abinda ake faɗa masa kowa ɗan goyon bayan shi kenan kowa ya fusata bangaren shi wanda ya mai wanda ya mai da martani a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wanda yake fada saboda an fada ma shugabansu wato bakar magana shi dan bangaren ubay ibn salul kenan kowa jama'ar shi sai suka fusata fakana bainahuma barbun bil jarid wal aidi wan ni'al wato sai dukan juna ya kasance tsakanin su bil jarid wato da iccen dabino irin iccen da ake saka gadan kara shine ake kira jarid kenan iccen dabino wanda ke wanda kaba ke kasancewa a jikin shi wanda ake hudda kaba daga jikin shi wanda ake saka gado kenan iccen kara shine ake kira da shari suka ringa dukan juna wal aidi wato da bugo da hannu ana ma juna kulle wanne ala da bugo da takalma aka ringa bugon juna a lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa lallashin su yana ba su hakuri har aka kai lokacin da suka dan samu nutsuwa shine Anas yake cewa fa balagana labari ya cin mana annaha unzilat wato game da wannan al'amari da ya faru aka saukar da wannan aya wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Ubangiji ta'ala ya ce wa in ƙa'ifatani min al-mu'mini na ƙatatalu, wato idan jama'u biyu na muminai suka yi faɗa da juna ubangiji ta'ala ya ce fa asilihu bainahuma ku sasanta tsakankanin su in har aka samu jama'u biyu na mu'minai suka ringa fada da juna ubangiji ta'ala ya ce fa asilihu bainahuma ku sasanta tsakankanin su fa in bagat ihdahuma alal ukhra idan ɗaya daga cikinsu ita ce ta yi shishigi ta ƙetare iyaka ta yi zalunci a kan ɗayar jama'ar ubangiji ta'ala ya ce faƙati billati ta biki ya ce kuma rama ita waccan jama'ar wadda take adilar kuma ramata baya domin ta yaƙi jama'ar wadda take azzalima faƙati billati ta biki ku yaƙi wadda take ta yi zaluncin hatta tafiya ila amrillah har ta dawo zuwa ga al'amarin Allah kenan ta dawo kan hanya sai ce fa in fa'at in ta dawo fa asiluhu bainahuma bil adli wato ku sasanta tsakankanin su da adalci wa aqsidu ubangiji ta'ala ya ce ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsidin domin ubangiji ta'ala yana kaunar masu adalci to shine ana sai ke cewa labari ya cin mana wannan aya wato ta sauka ne wato a sababin wannan al'amari da ya kasance tare da cewa kamar yadda wani daga cikin magabata shine ibn babbal yake cewa game da saukar wannan aya akan wannan al'amari ya ce akwai mushkila yasa saboda wannan rashin tsuntuwa ne ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kuma haka tsaka da wato ubayi ibn salul shi da jama'arsa su kuma kafirai ne an gane ko shi ne sai ya ce to kuma yaya za a ce faga wannan ta sauka wannan aya wa in da'ifata ne minal mu'mini na ka tattalu to duk da cewa kamar yanda kuma a cikin wancan hadisi na usama ibn zaid in ma har ya kasance cewa duka kissa ɗaya ce kenan ya faɗa a wace riwaya sai ya ce fastabbal muslimuna wal mushrikuna musulmi da mushrikai sai suka ringa zagar juna suna faɗa da juna to shine anan hanyar da za a haɗa malam yake cewa yana iya yiwuwa a ɗauki cewa wannan alat taglib ne kenan da aka ce wa in ta'ifatani min al-mu'minin domin a cikin mabiyan na bangaren shi ubay ibn salul akwai waɗanda suke mu'minai gane ko akwai waɗanda suke mominai ne kuma duk da cewa ita wannan kin wato kasancewar kafin yakin badar ne kafin yakin badar fa shi ubay ibn salul da jama'ar shi basu musulunta ba basu musulunta ba dan haka dai a nan ce ta kan iya yiwuwa ita ayar ta sauka ne kenan da jimawa sannan kuma daga baya ta koma sauka kenan ta sauka ne tun a wancan lokacin kina a farko a takaice kenan ko da cewa wa in da'ifata ne minal mu'min amma ka ɗauke su a matsayin su ne na munafikai saboda ai shi munafiki a layin mu'minai ake sa shi saboda ya riga ya bayyana kalima ta la ilaha illallah akan harshen sa kuma ana harkoki na ibada tare da shi sallah azumi da sauransu kenan a zahirin al'amari kenan mumini ne amma sanin cewa abin da ke cikin zuciyar shi wannan na ga Allah subhanahu wa ta'ala shi dai a takaice kina wannan yana nuna mana sulhun da tsakanin jama'a in sun samu rashin suntuwa kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kokarin ba su haƙuri yana lallashin su har wato suka kwantar da hankali kuma wannan yana nuna mana irin haƙuri da kau da kai da yafiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa wanda dama haka Allah ya umarce su game da cewa su ɗau haƙuri su manta da cutarwar da mazawa littafi suke musu da mushrikai kamar yadda ubangi ta'ala yake cewa fa afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir babun laysa al-kadhibu alladhi yuslihu bayna an-nas قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب هو الزهري أن هميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يسلك بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ke ƙoƙarin sasanta tsakanin jama'a wato ba makaryaci ba ne laisal kadhibu wato ba makaryaci ba ne allazi yuslihu bainan nas wanda ke ƙoƙarin sasanta tsakanin jama'a shine anan malam ya zo da hadisin wato ummu kulsum biyar ukuba ibnu abi mu'ay Allah ya kara mata yadda tana ba Umayd ibnu Abdurrahman al-Himri labarin cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa laysal kazzab manzon Allah ya ce ba tacaccen makaryaci bane al-kazzab sigatul mubalaga kazzab tacaccen makaryaci kenan wato ba makaryaci ba ne allabi yuslihu bainan nas mutumin da ke sasanta kokarin sasanta tsakanin jama'a bayanmi khairan wato ya ringa isar ma wanda yake nihin sasanta tsakaninsu ma'ana alkhairi lafazin yanmi ay yabdu ma'ana yana isar masa kenan abubuwan da iya abin da ya sani na alkhairi game da shi wannan mutumin da suka samu rashin zuttuwa amma abubuwa waɗanda suke na sharri sai ya ja bakin shi ya kyale kamar misali mutum biyu ne sun samu rashin zuttuwa da juna to a nan sai ka yi ƙoƙarin sasanta tsakankaninsu idan ka je wajen ɗaya sai ka ringa faɗa masa abubuwa waɗanda suke na kyawawan al'amarin shi wannan abokin jayayyar tashi wanda suka samu rashin zuttuwa iya abin da ka sani amma duk wani abu wanda yake mara kyau sai ka sha bakin ka tsakani ai wani mutum ne mai haƙuri wani abin nan da yake yana ganin mai kyauta ba kamar abubuwa waɗanda suke dai waɗanda za su iya sa wancan kenan ya karkato domin su sulhunta juna amma ba ana nihin cewa mutum ya kirkiri wata magana wadda ba ita bai faɗa a iya abin da ka sani shine za ka faɗa na alkhairinsa shi ne ya ce au ya kulo khairun ko kuma ya faɗi alkhairi ma'ana iya abin da ya sani na alkhairin shi wannan mutum kenan ya faɗa abin da yake na sharri kuma sannan ya kame bakinsa to wannan shi ne ake nihi amma ba ana nihi ƙarya ba haka mutum ya kirkira domin wai da nihin sasanta tsakankanin jama'a domin in aka ce ita ƙarya shi ne mutum ya ba da labari saɓanin yadda abu yake kamar yanzu misali yau muna ranar juma'a aka tambaye ka yau muna wace rana kace asabar ko kace alkamis wannan a larabci karya ne saboda me yasa ka faɗi abin sabanin yadda yake to don haka wasu daga cikin magabata su sun tafi akan cewa ba laifi mutum yana iya kirkirar magana ya faɗa in dai da nihin sulhunta tsakanin jama'a ne suka ce me yasa in har akwai maslaha kenan domin shi sulhunta jama'a abu ne wanda yake tsantsar alkhairi maslaha ne in har babu cutarwa suka ce to ba laifi mutum yana iya wannan suka ɗauki halaccin cewa ba laifi mutum yana iya yi to amma faɗa ta biyu malamai suka ce a baya halatta mutum ya kirkiri wata magana wadda ba ita bai faɗa da nihin sasanta tsakanin jama'a iya abin da za ka iya yi shine abin da ya shafi tauriya ko ka ce jirwaye da kaman wanka tauriya shine kama ake kira da zaurance da abin da ya kama da haka kamar abu wanda yake dai yana iya daukan wata fuska shine a kamar yadda a cikin riwaya ta al'imamu muslim aka samu ziyada wanda kuma ziyada ce mutraja ba faɗa ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin marwaita ne wani ya soko wannan faɗa na cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysal kadzabu allazi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan sai shi marwayacin yace walam asma'ahu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nasu innahu kadhibun illa fi salasi yace ban ji ba manzo Allah na rangwame wato game da wani abu daga cikin abin da mutane suke faɗa na yin ƙarya yace sai ga abubuwa uku sai ce wahiyar har wa hadithur rajuli limra'atihi wal islahu bainan nas wato shine abin da ya shafi yaki da kuma zance tsakanin miji da matar shi da kuma sulhunta tsakanin jama'a to shine anan suka ce ma'anar abin da ake nihi da a yaki shine kasancewar kenan ka bayyana ma abokan gaba cewa ku kuna cikin karfi da kuzari kuna da karfi wanda yake ya wuce nasu ku bayyana musu haka shine ake ji abin da ya shafi zancen miji da mata kamar misali shine da zaka mata alkawalin ai na miki kaza sai na ba na baki wani abu sai na miki wata gagarumar kyauta a nan kenan kai ko ka kudurci a zuciyarka in kaddara Allah zalik in har Allah ya kaddara kenan tauriya ce ko kuma kamar misali wanda sun samu rashin jayayya kai tauriya sai ka ce ai wani jiya ma yana naji shi yana maka addu'a kai ko kaji yana ma musulmi addu'a in ya ma musulmi addu'a ai kowane musulmi yana ciki kenan da kace ai naji wani yana ma addu'a an gane ku ai wani bai gushe bai na nan addu'a ta alkhairi yake maka kenan anan tauriya ce kenan tunda ya ma musulmi addu'a in dai shi musulmi ne ai yana ciki to shine suka ce abin da ake nihi amma ba ƙarya ba wadda take zahiri mutum zai kirkira abin da ba shi bai faɗa wannan kwata-kwata baya halatta ko da sulhun ta tsakanin jama'a ne suka ce ba abin da ake nihi a nan ba mutum ya kirkiri ƙarya ba domin ya sasanta tsakanin jama'a shi dai irin abubuwa za ka zo wanda ka sani na alkhairin mutum ka ringa kokarin yanda za ka bayyana ma wancan shi ma wannan ka bayyana masa yadda dai za ka yi kokari ka haɗa tsakaninsu a cewa sauwa na yana ya samu yana samun damuwa akan irin abubuwan da kuka yi kenan me yake saboda ai shi duk abin da mutum ya samu damuwa akan shi in dai abu ne wanda bai dace ba dole ne mumini zai samu damuwa akan shi da sauransu to iya inda kawai malamai suka ce ƙarya take halatta zahirinta sai a lokacin da wato mutum zai iya kubutar da rayuwar wani ko kuma dukiyar wani misali wani azzalimi ne ya biyo wani yana son zai zalunce shi zai zubar da jini shi shi ko ya shiga gidanka ya goye idan ya zo ya tambaye ka baka gabawa ne sai kana iya masa rantsuwa da Allah ma ka ce baka gan shi ba kuma alhali kai ka gan shi ma ya shiga ka ɓoye shi to a nan ba ka da zunubi a kan wannan ƙarya da kai kuma har rantsuwar da kai a nan ba ka da laifi haka kamar misali lokacin da za a zalunce ka a kwace dukiyarka ba laifi kana iya yin ƙarya ka ce a aini ban ɗauko komai ba ko kuma a wannan motar da kuke gani duka lodin dissa ne babu komai a ƙasa har ƙasa duka dissa ce kai kuma akwai dukiyar ka ka boye a ƙasa in ka tabbata za a zalunce ka to ba laifi kana iya yin wannan ƙarya domin ka kubutar da dukiyar ka to shine kawai ƙarya take halatta amma a nan abin da ake bukata kenan mutum ya yi wani ɗan tauriya wani ɗan shirwaye da kamar wanka kenan maganar da za ta iya ɗaukan wasu fuskoki daban wanda in aka ɗauka hakikaninta gaskiya ne shine yace laysal kazzabu wato ba makaryaci bane allazi yuslihu bainan nas wanda ke kokarin sasanta tsakanin jama'a fayalmi khairan ya isar ma dayan wato alkhairin shi wannan abokin jayayyar kenan ya ringa faɗa masa wasu abubuwa na alkhairinsa au ya kudu khairan ko ya faɗa masa alkhairi wannan kokonto ne aka samu na marwayacin mazan Allah ci ayi fayalmi khairan ko kuma ci ya kudu khairan nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك